الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا goma sha ɗaya ga watan safar shekara ta 1442 shi ya daidai da 29 ga watan tara shekara ta 2020 shekarar miladiya wannan shi ne darasinmu na uku a cikin wani littafi namu mai albarka al-mu'taqadu sahih wallafar babban malami abu abdurrahman abdulsalam ibn birjis ali abdulkarim yan uwa aje idan ba a manta ba a mukaddimar littafin muka fara karantawa gabatarwa da malam ya rubuta domin ya shimfiɗa wajen sauƙaƙe shiga cikin littafin ita muka fara karantawa lokaci muka dakata yanzu za mu ci gaba insha Allah ta'ala daga inda muka dakata malam ya ce wa hum firqatun wahidatun nan za mu tashi من ساء عندما لك قال وإن جندنا لهم الغالبون وهم غالبون بالسيف والسنان أو بالحجة والبرهان ما ليتي وهم فرقة واحدة يعني ما نما غناني أن أواغ مدى مفهومي أهل السنة والجماعة معنى أكيد أهل السنة والجماعة سواء أهل السنة والجماعة وشيني كي gaya mana wasu daga cikin siffofinsu ya gaya mana su ne alfirkatun najiya kuma ya gaya mana su ne a ta'ifatul mansura to shine kada ka ji an ce ahlus sunna an ce musu alfirqatun najiya an ce musu a ta'ifatul mansura ko kuma a ce musu ashabul hadith kamar yadda wasu malaman suke faɗa musu to kada ka ɗauka cewa wasu mutane ne daban-daban wasu suna can wasu suna can haka su malai ce wa hum firqatun wahidatu su waɗannan jama'a ta ahlus sunna al'umma ce jama'a ce guda ɗaya kawai la ta ta'addadu ba ta ƙididdiguwa ma'ana ba jama'a ba ne mabambanta juna wasu sun yi can wasu sun yi can a'a dukkaninsu kowa ina suke a faɗin duniya aƙida su iri ɗaya ce tare da bambancin yarensu tare da bambancin fatar jikinsu tare da bambancin garuruwansu da guraren zamansu dukkaninsu aƙida su iri ɗaya ce da suka ƙudurce a cikin zukatansu walidha mala yace shi sa ma summu bil jama'ati aka ambace su da jama'a kamar yadda ne mana bayani ji yan uwani ce muku abin da yasa aka ce musu jama'a saboda duk inda suke a faɗin duniya haka dai suke su ɗin ne dai ba wasu bane aqida su iri ɗaya ce qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace famadha ba'da al-haqqi illa ad-dalal babu wani abu da yake bayan gaskiya sai bata ma'ana abubuwan guda biyu ne kawai babu na ukun su daga gaskiya a bangaren dama sai bata a bangaren hagu babu wani abu da zai shigo tsake su a cewa ga wani abu ne tsakanin ƙarya da gaskiya ko tsakanin bata da gaskiya babu shi daga gaskiya bayan kinta sai bata kamar yadda bahaushe yake faɗa ba daga kin gaskiya sai bata to kun ga wannan aya ce bahaushe yake markaɗe ta yake mai ita karin magana fa ma za ba adal haqqi illa dalal bayan gaskiya babu wani abu kawai sai bata abinda malai ke so ya ce shine abubuwan guda biyu ne kawai fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir shikenan babu na uku malai ce walaisa lahum ismun yu'rafuna bihi siwal islam su waɗannan tawaga ta ahlus sunna wal jama'a ba su da wani suna na musamman da ake jingina su zuwa gare shi sai su sunan musulunci kawai wasu sunnati da kuma sunna ba a jingina su zuwa ga wani suna kawai sai sunan musulunci da sunna su musulmi ne kuma ahlus sunna shikenan wa ma dalla alaihi ma min al-alfazi da kuma abubuwan da waɗannan yake shiryawa zuwa ga waɗannan lafazzuka guda biyu na musulunci da sunna idan ka kalle su za ka ga sunan da kowanne musulmi yake kiransa da shi shine kawai suna ne da aka jingina su zuwa ga addinin musulunci da kuma sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba a jingina su zuwa ga wani mutum ko wata aqida kamar yadda zamu zo mu ji qala al imam malik ibn anas rahimahullah babban malami imam malik dan anas Allah madaukakin sarki ya kara masa rahama yace ahlus sunnati su ahlus sunna laysa lahum laqabun yu'rafuna bihi ba su da wani laƙabi da aka san su da shi la jahmiyun ba a ce musu jahmiyun wala qadariyun ba a ce musu qadarawa wala rafidiyun ba a ce musu rafidawa abinda malaki so ya ga mana shine za ku ga galibi waɗanda suka yi intisabin kansu suka yi ƙoƙarin jingina kansu zuwa ga wata aƙida ko wani mutum da wahala ka samu suna kan hanyar magabata su ahlus sunna wal jama'a su takensu logon da ake gane su da shi shine addinin musuluncin da Allah ya saukar da kuma sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya turo annabin da ya turo annabi ya koyar da ita shikenan lakabin su ba su da wani abu amma zaka samu duk sauran ko kungiya ko a wata ɗariƙa ko wani abu kaza za ga suna intisabi ne zuwa ga wani mutum ko wata aƙida in na ce mutum misali yanzu kamar da aka ce jahamiyu kun ga jahama wasu mutane da suke wani mutum ake ce masa jahamu dan safwan asali jahamu dan safwan shine shugabansu shine za'imin su shine ya fara kirkiro aqidin korewa Allah madaukakin sarki siffofi da wasu abubuwa da suke munana daga cikin aqidu to duk wanda yake bakirin aqida sai a ce wannan jahami ne su kuma gaba ɗaya sai a ce musu jahamawa to kun ga asali aqidar tasu tana intisabi ne zuwa gare shi bayan shi kafin shi babu wannan aqidar tasu kafin shi ba baki da ta sai da ya zo kirkiro ta sannan kuma bayansa ta ci gaba da hayafa haka nan aka ce kadari kadari su ne masu korewa Allah maɗaukakin sarki kaddara su ma wasu ƙungiya ne da suka bayyana tun lokacin sahabbai irinsu abdullahi dan umar wanda kawai su suna cewa duk al'amari yana faruwa ne haka kawai ba tare da Allah ya kaddara shi ba Allah ba shi da kaddara kun ga wannan mummuna aqida ce to su ne abdullahi dan umar yake cewa ya bada sako ya ce idan an haɗu da ɗaya daga cikinsu a gaya musu cewa ba shi ba su ya barranta daga gare su ya ce bayan mahaifinsa ya bashi hadisi ya gaya masa cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce sai ya kawo hadisi na biyu a cikin arba'un hadisi sai ya kawo wannan shika shiga musulunci imani da Allah ba imani da Allah ba haka ne imani da Allah da manzannin Allah da littattafai da mala'iku har zuwa imani da kaddara alkhairinta da sharrinsa ya ce kaga imanin mutum baya cika ya zamto cikakken musulmi sai yayi imani da me da kaddara alkhairinta ko sharrinta to su kuma sun ce ba sai dai da kaddara ba to kun ga ana jingina su ne zuwa ga me ga aqidarsu sai a ce musu qadariya an fahimta ba qadiriya ba akwai bambanci in aka ce qadiriya wannan su suna intisabi ne zuwa ga Sheikh Abdul Qadir Jilani su kuma shi kun ga mutum ne su kuma wannan ƙadariya daga alƙadar ne aƙidarsu ake jingina su zuwa gare shi ina fatan fahimci bambancin su yawa akwai bambanci wancan daban wannan daban su ƙadariya su ne sun riga ƙadiriya zuwa ƙadariya suna gaba na ga muku tun lokacin abdullahi dan umar suka bayyana yanzu da wahala ma ka sami mutane masu irin aƙidar su babu su sosai gaskiya su suna cewa Allah madaukakin sarki ba shi da kaddara to imam malik yake cewa su ahlus sunna zaka ga da wahala ka ji an ce an jingina su zuwa ga wani mutum cewa ne suke bi su babban wanda ake jingina su zuwa gare shi shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina fata an fahimta da aka ce ahlus sunna sunna tawayi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta kun ga kamar da ta maimaita mana je abu ne mai daɗi a cikin rai a ce maka ahlus sunna sai ka tuno sunnatu rasulillahi ake nufi sallallahu alaihi wasallam malai ce wasu ila rahimahullah an tambayi imam malik Allah madaukakin sarki ya masa rahama ani sunnati an tambaye shi game da sunna faƙala sai imam malik ya ce malas malahu siwa sunna idan ka ji an ce alu sunna shine mutumin da ba shi da wani suna sai ita sunna ɗin kawai ba za a kira shi da wani suna da za ka tantance shi da waninsa ba sai dai a kira shi zuwa ga alu sunna kawai duk abin da aka faɗa sai ka gaba shi bane duk wani siffa da aka bashi sai ka gaba shi bane malai cewa qilatu salafi salih aƙida ta magabata na ƙwarai uniya bi tawfiqiha wa bayani adillatiha وشرحها جماعة من الأئمة الكبار ما ليتي إتوانا كيدا تأهل السنة والجماعة akwai wasu manya-manyan malamai da kakku wanda suka sha suka ƙoshi na ilimi da suka tsaya wajen tace ta da kula da abin da ya shafe ta da bayaninta da sharhinta fi musannafatin kafira wajen rubuce-rubucen da suka yi masu yawa cikin abin da ya shafi aƙidar malamai da dama tun daga magabata na can tun daga kan irinsu imamu abu hanifa har zuwa ƙasansu duk sun yi rubutu akan abin da ya shafi aƙida malai ce istiqlalan wa bimna ko dai rubutun ya kasance sun yi shi ne rubutu mai zaman kanshi malami ya ware littafi kawai ya yi shi ne saboda aƙida ya bayyana da kaza da kaza da kaza shine aqida ahlus sunna wal jamaa littafin babu abin da ya kunsa sai wannan ko kuma yayi shi ne a haɗe ya kawo wasu matsalolin sai kuma ya haɗa da matsala aqida ahlus sunna wal jamaa ko yayi wancan ko yayi wannan wasu daga cikin malaman sun yi shi a haɗe wasu daga cikin malaman kuma sun yi su a rarrabe minha malam zai dan ba mu misalin wasu daga cikin littattafan da aka rubuta akan abin da ya shafi aqida yace al-mu'allafatul mawsuma bis sunna akwai littattafan da aka rubuta aka yi musu take ko kambe aka sa musu suna da as-sunna kawai galibi littattafan magabata sai ka ji an ce as-sunna sai ka dauka za a bayani ne game da abin da yake sunna in ka kalli littafin kuma ka shiga cikin ka karanta sai ka ga bayani ne tsantsa akan abin da ya shafa aqida kamar yadda na mana bayani suna kiran sunna suna kiran tauhidi ko aqida suna ce masa at-tauhid ko su ce masa al-aqida ko su ce masa as-sunna ko su ce masa al-fiqh al-akbar duk suna kiran aqida da wannan sunaye malai ce ai al-mutaqat abinda ake nufi da sunna shine abin kudircewa ita ce dai aqida wa hiya tarbu ala 250 muallafan minha malai ce daga cikin littattafan da aka rubuta wanda suke sun yi bayani akan aqida akwai littattafan da sun fi 250 wanda akan aqida kawai aka rubuta su wannan kaɗan ne ma da gaske malai ce daga cikin su ga sunan zai kawo mana sunayen su ne ga su gaba ɗaya yanzu kawai zan karanto sunayen tunda sunaye ne kawai ba buƙatar sai mun tsaya mun ta bayani akwai littafin mai suna as-sunna libni abi shayba was sunna li ahmad ibn hanbal imam ahmad dan hanbal shi ne da littafi mai suna as-sunna libn abi asim na abi asim was sunna li abdullah bin ahmad akwai a sunna na shi abdullahi dan gidan ahmad dan hanbal din kuma wa sunna lil khallal akwai littafin as sunna da malam al khallal ya rubuta wa sunna li ahmad bin al furat abi mas'ud al razi shi ma wannan malami mai wannan suna yana da littafi mai suna as sunna wanda dukkan bayanin da suke shine aqida wa sunna li asad bin musa akwai malami mai wannan sunan da yake da littafi mai suna sunna shi ma akwai as-sunna libin al-qasim sahibi malik dan qasim da ɗaliban ilimi suka sani da dan qasim wanda na gaba gaba ne daga cikin almajiran imam malik idan ana iya almajiran imam malik na kusa kusa to za a sa abdurrahman ibn al-qasim babban malami ne sosai a mazhaban malikiya jigo ne sosai umda ne sosai to shi ma rubuta littafi mai suna as-sunna ya bayanin aqida ahlus sunna wal jamaa was sunna li muhammad bin salamin albikandi akwai malami mai wannan suna da ya rubuta littafi shi ma ya sa masa suna as-sunna was-sifatu war-raddu al-jahmiyya akwai littafi mai suna as-sifatu as-sifatu war-raddu al-jahmiyya li nu'aym bin hammad na wannan malami mai suna nu'aym bin hammad was-sunna lil-afram akwai littafi mai suna as-sunna na al-afram was-sunna li harb bin isma'il al-karmani kuma malami mai wannan suna da ya rubuta littafi mai suna as-sunna wasunnatu libin abi hatim akwai babban malami ibn abi hatim shi ma da littafi mai suna as-sunna akwai as-sunna libin abid duniya akwai ibn abid duniya ɗaya daga cikin manyan manyan malamai shi ma ya rubuta littafi mai suna as-sunna har yanzu dai akwai as-sunna libin jarir at-tabari ibn jarir at-tabari da kuka sani shi ma ya rubuta littafi mai suna as-sunna ya kamata duk ɗaliban ilimi a ce sun rike wannan suna littattafan na alal kalla ka nemo su daga ciki ya kasance kayan nazari a cikin su shine amfanin kawo su wa tafsir fi ma'alimi dini da littafi mai suna a tafsir fi ma'alimi dini libin jaririn aidan na wannan malami ibn jarir tabari shi ma wa sunnatu litabarani akwai a sunna na imam tabarani mai mu'jam kenan ko والسنة لأبي الشيخ الأصبهاني أكوي بابا مالمي أبو الشيخ الأصبهاني shi ma ya rubuta littafi mai suna as-sunna was sunna akwai sunna na abul qasim al-lalaka'i akwai littafi mai suna sharhu usul itiqadi ahli sunna wal jamaa na imam al-lalaka'i hibatul abul qasim al-lalaka'i was sunna li muhammad ibn nasar al-marwazi shi ma wannan malami yana da littafi mai suna as-sunna وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني إمام الصابوني شما لتافي مسونا عقيدة السلف أصحاب الحديث والإبانة هكذا أكا الإبانة لابن لابن بطة إن ابن بطة والتوحيد لابن خزيمة أقول لتافي مسونا التوحيد كوي da babban malami ibn khuzaima wani marwayacin hadisi shi ma ya ba da tasa gudunmawa a wannan bangare wa tauhid libni manda akwai babban malami ibn manda shi ma ya rubuta littafi mai suna at-tauhid wal iman libin abi shayba hakan ibn abi shayba ya rubuta littafi mai suna al-iman wal iman li abi ubayd al-qasim ibn sallam hakan wannan malami shi ma ya rubuta littafi mai suna al-iman wa sharh sunna lil muzani akwai sharh sunna na babban malami al-muzani sahibi shafi'i ɗaya daga cikin ɗaliban imamu shafi'i وشرح مذاهب أهل السنة لتابي من سنة شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين لابن شاهين والسنة آه لتابي من سنة السنة بالحجة في بيان المحجة الحجة في بيان المحجة وشرح أقيدة أهل السنة لقوام السنة أبي القاسم التيمي الأسبهاني شنو روتون للتابع وأصول السنة لأبي عبد الله بن أبي زمنين شيما وانا مالم يربط لتافي من سنة أصول السنة والشريعة للآجوري هكذا إمام الآجوري يربط لتافي من سنة الشريعة واعتقاد واعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي هكذا وانا مالم يربط لتافي شيما من سنة اعتقاد أهل السنة والسنة آه للبربهاري هكذا إمام البربهاري يربط لتافي من سنة شرح السنة والإيمان لابن مندى هكذا ابن مندى المتلتة في شما ميسونة آه الإيمان والإيمان للعدني هكذا الإمام العدني يربط للتة في ميسونة الإيمان والعرش للتة في ميسونة الأرش لمحمد ابن أبي شيبة نوانا مالمي والقدر هكذا للتة القدر قدر كوي لابن وهب na babban malami ibn wahab wal qadaru li abi dauda hakanan da littafi mai suna al qadaru na imam abi dauda as-sajistani rahimahullah wa ru'yatu was sifatu was sifatu wan nuzul lid darqutni hakan imam ad-darqutni ya rubuta wadannan littattafai da ar-ru'ya ganin Allah was sifatu da siffofin Allah madaukakin sarki wan nuzul da kuma sakkowar Allah madaukakin sarki da yayi rubutu masu zaman kansu akan waɗannan matsaloli da muka ambata wa risalatu sijji ila ahli zabid li abi nasar as-sijji da wannan littafi na wannan malami abi nasrin as-sijji wa jawabu ahli dimashq fi sifat da amsar da aka ba mutanen dimashq game da abin da ya shafi siffofin Allah madaukakin sarki lil khatib al-baghdadi na babban malami khatibul bagadadi wa sunna li abi ahmad al-asbahani al-ma'ruf bil assal hakanan da littafi mai suna as-sunna na wannan malami da muka ambata wa sunna li yaqub al-fasawi hakanan wa sunna lil qassab wa usulus sunna li abi bakar abdullah bin zubair al-humaydi wa sunna li hanbal ibn ishaq والأصول لأبي أمر الطلمنكي كنت سنة الطلمنكي وغيرها كثير كثير ما ليتي da wasu daga cikin littattafai wanda duk an rubuta su idan a bayani na aqidar ahlus sunna wal jamaa masu yawa sosai wannan duk littattafan da muka ambata yan uwa malamai duka sun rubuta su ne kadai dan su bayani game da aqidar ahlus sunna wal jamaa kun ga abin da aka tsaya aka ba zan ce aka ɓata lokaci ba aka gyara lokaci aka share tsawon zamani ana rubutu irin wannan kasan mahimmancinsa ba kaɗan ba ne mahimmancin sa ba kaɗan bane a cikin littafin da na ambata akwai ƙanana akwai kuma manya manya wanda wasu mujalladai ne ma saboda haka kan maji an jero su haka ɗauka duk ƙanana ne irin wannan a'a wasu mujalladai ne manya manya aka yi rubutun a cikin su wa haka za kutubu man ja'a ba'da haula'i malai ce haka ma littattafan malaman da suka zo bayan waɗannan wanda ya faɗo su daga cikin magabata ne wanda suke su kuma ma'asarai na zamani na zamani zamani su ma duk sun yi rubutu akan abin da ya shafi a aqida ta ahlus sunna wal jamaa malai ce min ahli sunnati daga cikin ahlus sunna ka kutubi ibn abdul bar kamar littafin ibn abdul bar abu umar kenan annamari wa abdul ghani al-maqdisi da abdul ghani al-maqdisi ibn qudama abdulgani maqdisi afwan mai littafin mudatul ahkam shine abdulgani maqdisi malamin da ya rubuta littafin mudatul ahkam wa ibn qudamah al-maqdisi da abokinsa amininsa kuma shine ibn qudama al-maqdisi wa ibn taymiya da ibn taymiya Allah madaukan sarki ya ji kansu da rahama gaba daya wa ibn al-qayyim da almajiri ibn taymiya shi ma ibn al-qayyim والذهبي ده إمام الذهبي شما الماجرين ابن تيمية وابن كثير ده ابن كثير شما ده الماجرين ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ده مجدد شيني محمد بن عبد الوهاب من كتاب التوحيد كنانكو da sauran wallafe-wallafe da yi da dama akan tauhid daman shi ya fi takhassusi akan abin da ya shafa aqida za ga galibin littattafansa aqida ne in ka dauki su usulul salasa su kashfu shubuhat su usulul sitta da sauran littafin su zaga duk aqida ne dama shi takhassusun kenan shi yasa da yazo Allah madaukakin sarki a zamanin sa sai ya jaddada sunnarsa da shi a lokacin a garin Saudiya shirka ake da bidiyoyi da abubuwa amma ta dalilin sa ta dalilin da a wasu Allah madaukakin sarki ya dawo da Saudiya ruhin ta na aqida da sunna ta Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi har zuwa yanzu kuma wannan aqidar ita ce tun daga lokacin da ya yi wancan tsayin daka ya tsaya suna ta dawo har yanzu kuma suna bata gushi a garin saudiya ba da shi da ire-irensa wa ghairihim da wasunsu fala ce fi ha bayanul mu'taqadi sahih dukkan waɗannan littattafan da muka ambata da na mutanen da malaman da da na yanzu dukkaninsu suna kunshe ne da bayanan da suka shafi aqida nagartacciya ingantacciya والاحتجاج له da kuma kafa hujjoji da ita wa kashfu shubuhati ahli al-ahwa da kuma kokarin yayi labulan shubuhohi na ma'abuta san zuciya da suke kawowa wasu abubuwan idan aka murdo masu aka cillo masu sai ka sai ka rasa yadda zaka yi da su aqida ne addinin musulunci sai a sa maka wani abu a cikin tunaninka sai maka to yanzu idan ka ce abu kaza sai a kawo maka ta shubuhar da idan ba dalibin ilimi bane kai sai ka kusa ka fada cikin wancan tarkon to waɗannan malamai duk sun yi ƙoƙari sun zaƙulo irin waɗannan abubuwan kuma sun ba da amsa su shi yasa ake so a yi karatu sosai da su san musamman abin da ya shafi janibin aƙida malai ce wa nahnu nadhkuru jumalan bi i'tiqadi haula safwa insha Allah ta'ala za mu ambaci wani abu tattararren abin da suka shafi aƙidodi da waɗannan malamai nagartattu tatattun bayan Allah ala wajhil ikhtisar amma za mu kawo su ne a takaice wa ma tawfiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib malai ce dace na bai kasance ba sai a wajen Allah madaukakin sarki ga Allah madaukakin sarki na dogara kuma gare shi nake komawa saboda kai kuwa wannan ita ce yar karamar mukaddima da malam ya dan rubuta kafin ya shiga cikin littafin insha Allah ta'ala sai mu dakata a nan wajen da muna da sauran lokaci amma an muka shiga kuma ba za mu je inda ya kamata mu je ba kuma za mu ƙara dakatawa yanzu kai tsaye sati mai zuwa za mu shiga abu na farko al-mu'taqadu sahih fi tauhidir rububiyya abin da ya kamata kowane musulmi ya kudirce a cikin zuciyarsa game da ta Allah maɗaukakin sarki a cikin kasancewarsa shine ar-rabb shine abin da zamu fara ji insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya samu dace na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am to ai wannan kaga jiya ne bayani ko na ce ana raba mutane ne gida biyu a yanzu don mutumin da ya ce shi ba ahlus sunna bane to yana cikin shi'a kenan ko dai kai ahlus sunna ne ko shi'a ne haka ne kamar yadda na gaya muku cewa idan ka ji an ce ahlus sunna abinda ake nufi da shi shine duk wanda ba ɗan shi'a ba na gaya muku je cewa hatta masu bin ɗariƙun sifa idan suna cikin ahlus sunna ana sassa ne a cikin ahlus sunna sai dai wajen bambancewar su masu bin aqida irin ta sahabbai da annabi tsira da amince tsara tabbata gare sai su ce ahlus sunnati wal jamaa ala manhaji salafis salih amma akan hanya da fassara da fahimta irin ta sahabbai da annabi tsira da amince tsara tabbata gare shi ina fata an fahimta amma sauran kuma zaka samu sun yadda su ahlus sunna ne amma idan aya ta zo ko hadisi yazo za su yi tawilin sa su murɗe shi ba za su bada fassara irin ta annabi ko sahabbai ba shine bambanci amma duk ana kiransa da me ahlus sunna hatta ash'ariya maturidiyya duk ana kiransa ahlus sunna amma duk wanda ya ce ba ahlus sunna bane shi to kaga ya shiga ɗaya bangaren kenan shine shi'a je ana yi wannan bayanin ko yawa saboda haka duk wanda ya ce shi ba dan shi ba ahlus sunna bane to sara sara min tarfin akhar ya kasance ɗaya bangaren kenan Allah madaukakin sarki mana dari daga wancan bangaren su ba wanda suke kan wacce mugwara kida Allah subhanahu wataala ya shirye da su ya dawo da su kan hanya dan aqida ce da ma'abucinta wallahi babu inda ya ta kashi sai wutar jahannama kai tsaye kai tsaye Allah madaukakin sarki ya mana tsari da ita Allah ya mana tsari da ita haka ɗaya daga cikin magabata Abu Zur'atar Razi yake cewa idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiqun yace duk mutumin da kaga yana kokarin tauye martaba da kima da daraja ta sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ka sani babban zindiki ne yan uwa kun san me zindiki kuwa zindiki sharrinsa fa yafi na munafiki shine mutumin da yake boye kafirci a zuciyarsa ya bayyana akasinsa a fatan bakinsa shine zindiki so da duk mutumin da kaga duk kokarinsa duk kaiwa da komowarsa ya tauye kima da martaba ta sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da matansa to yace wannan zindiki zindiki ne haka nan imam malik shi ma yace da Allah madaukakin sarki ya fice muhammadar rasulullah walladhina ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ashiddau al kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhim من أثر سجود ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل كذر إن أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقي سيتمين يوجب الزراء ليغيظ بهم الكفار yace Allah madaukan sarki ya tanadi sahabbai ya tsara su yayi musu tanadin da ya musu ne liyagiza bihimul kuffar dan su kafirai idan sun dan su su rinka jin haushi da damuwa su rinka jin bakin ciki a cikin zukatansu sai ce to duk mutumin da idan ya ga sahabbai ko ya ji labarin su yake jin haushinsa a cikin zuciyarsa to ya shiga cikin ɗaya ɓangaren liyagidha bihimul kufar ya shiga cikin can ɓangaren ina fata yan uwa sun fahimta kun ga matsala ce babba fa yan uwa matsala ce shi sa nake yau maimaita mana matsalar a ce mutum ɗan shi'a ne ko rafidi ne ya sha bambam da a ce mutum wani misali a ce wani dan misali a ce wani ahlus sunna ne wani dan ɗariƙar tijjaniya ko dan ɗariƙar adira wannan abubuwa ne masu sauki matsaloli ne na fahimta abu ne mai sauki a warware su waɗannan ina fata an fahimta amma a ce mutum wannan ɗan shi'a ne shi fa gaba ɗaya ƙur'an na kafa bai yarda shi ba ƙur'anin da Allah ya sauko ya sauko da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi bai yarda shi ba wannan rubuce rubuce ki a cikin littattafan su da yawa an canza shi an gayyara shi sabon da suka kawo maka addinin gaba ɗaya duk bai yarda da su ba to ta yana aka gane addini kenan ta yana aka fahimci addini kuna ji fa anan wani mai da'awar karatu yake cewa shi wallahi da zai samu qur'anin abdullahi dan mas'ud yanzu zai aje wannan da muke amfani da shi wallahi da zai samu qur'anin da abdullahi dan mas'ud ya rubuta wallahi da sai ya aje wannan wanda muke karantawa wannan ar-rasmul uthmani din wanda sayyidina usman sa aka tattara shi to kaga wannan abu ne da ya fara fitowa a hankali aqida ce da ma haka take qur'anin gaba ɗaya da yake hannunmu akwai canje-canje akwai kaza a cikinsa sa shi wancan na gaskiyar an koyi shi ne saboda sahabai idan suka ganshi za su abin an tsire sayyidina Abubakar albarka an zagi sayyidina Umar an tauye haƙƙin da na Aisha da na Hafsa to kuma suwa suka rage saboda Allah suwa suka rage shi sa kullum sai mutum ya tsaya ya kalli cewa wannan wanda irin addini ne da shi samun lada a cikinsa da morewa shine ka zagi bayan Allah da suka fi kowa nagarta yanzu dan Allah ƴan uwa mu kalli kanmu ni da kai gaba ɗaya waye baya laifi waye baya laifi a cikinmu to me zan amfana da shi na shigalta da aibata ka kai da kake rayuwa kenan bare su da laha ma kasabat wala kum ma kasabtu haka annabi ya ce kada ku zagi matattu ba ma wai akan sabai ba kadai kada ku zagi matattu fa inna abdaq ila ma qab afdaq sun riga sun gabatar da abin da suka gabatar sun riga sun tafi sun riga sun tafi me riba ka idan ka zage su me riba ka idan ka tauye haƙƙin su me zaka samu a ciki ka ji da kanka tukunna ka ji da kanka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kullum abin da yake nuna sabansa shine a musulmi ya kasance abin koyi ga dan uwansa musulmi ya kasance musulmi kamar mudubi ne ga dan uwansa abin nufi shine duk inda dan uwanka yake da wani aibi ka kokari kai masa nasiha ka sitirce shi kada abin ya fito haka annabi yake koyar da mu kamar yadda ka san idan ka kalli mudubi zaka ga wani abu ya makale maka anan ba ka san da shi ba sai ka sauri kai me ka gyara to haka ya kamata dan uwanka musulmi ya kasance idan kai wani abu mara kyau sai ya gyara maka idan ya rama kuma sai ya shiru kada ya je gaya wani haka haka ya kamata to kai tsakanin kama da dan uwanka kenan wanda kuke tare da shi kuma sahaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan zamu zo mu karanta wa abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abinda Allah ya ga wa sahaban annabi shine والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان haka annabi yace da mu fa haka Allah madaukakin sarki yace da mu wanda suka zo a bayan sahabbai da ya kawo muhajirai ya kawo ansarawa sai yace walladina ja'u min ba'dihim wanda suka zo bayan sahabbai mu kenan fa yan uwa da mu da wanda suka gabace mu sai yace yaquluna abinda zaka ji suna cewa rabbana ighfir lana mu Allah kai mana gafara wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da yan uwanmu da suka rigaye mu suka gabace mu da imani su waye waɗanda suka riga kowa da imani yan uwa a cikin wannan al'umma sahabbai haka Allah ya ce bari kanewa musu gafara amma saboda Allah Allah ya ce ka nemi gafara kuma ka rinka zagi a ce wai tsine mutum ya zama ibada tsine mutum ya zama ibada idan aka gama sallah da kicinya an tsine an tsine mutane guda biyu kenan a je ban daki a rubuta sunan sayyidina Abubakar da Umar dan a rinka tattakawa don a rinka tattakawa ma'ana duk wani abin da ka san abu ne da za a yi don a tauye haƙinsa sai an yi kuma wani mutum so yake fawai abu ne fa ya taqarrabu bihi ila Allah subhanahu wataala neman wai kusancin Allah yake da shi ka subhanallah Allah kiyaye Allah madaukakin sarki ya ce afa man zuyina lahu su'u amalihi fara'u hasana ce baka ganin wanda aka kayata masa mummunan aikinsa mummunan aiki yake amma fara'u hasana yana kallon sa matsayin mai kyau Allah subhanahu wataala ya samu dace yan uwa abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh